إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم من كلها واجرنا من كذب الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أن مسلمين السلام عليكم ورحمة الله a kamar da muka saba za mu ci gaba da karatunmu a cikin littafi mai albarka mai suna muktasar sa'il bukari wadda aka fi saninsa da suna a tajjari da tsare liya hadis jami isahim a yau a cikin ikon allah madaukakin sarki za mu tashi sabon babi babin mata ya zujudu man kalfal imami babin da yake magana akan kan wani lokaci ne ya kamata a ce mamu ya yi sujada ma dama akwai liman a gaban an ce mamu to akwai imam to da shi da liman to shi da yake bayan liman yaushe ya kamata ya tasa sujada ne za su yi tare da liman ko kuma a'a bayan liman zai yi shi ne abinda wannan babi zai karanta da mu hadisin farko anil bara'i ابن عزم كننكو رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد لم يهن أحد منا زهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا براو الله مدوكاkin turki yadda da shi yake cewa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yace sami Allahu liman hamidahu kenan ya dago daga ruku'u ko to lam yahani ahadun minna zaharahu babu ɗaya daga cikin mu da zai sunkuyar da gadon bayansa hatta yaqa annabi sallallahu alaihi wasallam sajidan har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi yana mai sujjada thumma naqa'u sujudan sannan mu ma sai mu tashi sai mu faɗi sai mu sujada ba'dahu bayan wato kinan shi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tasa kinan wannan tsarin yadda sa ake sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama kenan annabi ta sa yana liman su suna mamu ta haka idan yace sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu suka tashi suka tsaya suna tsaye sun ga goshin sa a ƙasa sannan su su masai su sarewa haka ya kamata wata kinan a ce abinan ko sau da aya bayan karanta ina maji ilal imamu li utamma bi an sa liman dan aikoyi da shine idza sajada fasjudu in yayi sujada sai ku yi sujada ko sai sau da haka sai sun ga yayi sujada sannan su ma sai su tafi akan sujada wanda kuma shine hali wanda yake mafi kyau da alaka wadda take mafi kyau tsakanin limami wato kenan da mamunsa ta ka ba a son mutum ya sujada tare da liman ballantana ma ya riga liman duk da cewa malamai suka ce a wuri biyu idan mutum ya riga liman nan ne sallarsa take baci idan ya riga shi kabarar harama to ba san da wanda yake koyi ba ta haka bayi da sallah inda ya liyar koyin liman ɗin kuma yake haka kuma in ya riga shi sallama nan ma ba shi da sallah ma dama niyyar koyin liman ɗin yake yi allahumma sai dai along the line idan niyyar ta canju mai yiwa zai iya shiga wani kwandishin da zai warantin ta yadda zai riga liman sallamewa ba tare da sallar ta ɓaci ba kuma misali ce yi withdrawing bin liman ɗin yayin yana koyi da liman sai ya kamata ya janye sai ya janye sai ya je karisa sallarsa to wadanda za ta iya yiwa amma inda yana karkashin liman to ya riga shi kabbarawa ko ya riga shi sallamewa to malamai sun tafi akan wannan bai da sallah haka ma kuma idan yana yi tare da liman su je tare a sujira su dago tare su je tare ya zama abokin liman kenan to jamhur na malamai suka ce sallah bata ɓaci ba amma ya muna na ladabi ba haka haka sai yayi abin da ake kira kilafal aula ba haka aka fi so ba ya kamata ya zama tsakaninsa da liman koyi ne ba ya zama batukina abokantaka ba babu ithma man rafa ra'sahu qabla al-imami babu da yake magana akan zunubin wanda ya daga kansa kafin liman kaga nan na bayan mun karanta ba sa yin sujada suna tsaye ba sa surewa da sunan sujada sai sun ga liman yayi sujada to duk da haka sun yi sujada kuma sai ka riga liman dagowa hakan da laifi ko ba laifi to wannan shine abin da babu yake so wato kinan ya karantar da mu عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم yanzu ashe ɗayanku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ashe ɗayanku baya jin tsoron au ala yaksha ahadukum yanzu ashe ɗayanku ba zai ji tsoron iza rafa ra'sahu qabla al-imami idan ya daga kansa kafin liman ya dago nasa ay yaj'ala a yadda allahu ra'asahu ra'asa himarin kar allah maɗaukakin sarki ya sanya kansa ya zama irin kan jaki a shaɗayenku baya jin tsoron idan ya riga liman ɗagowa baya jin tsoron kar allah maɗaukakin sarki ya mai da kansa irin na jaki a waje alallahu surata himarin ko kuma allah maɗaukakin sarki ya sanya surarsa ta zama wato kenan surar jaki na yi magana abubuwa guda biyu na farko kan jaki ko dai kan ya zama irin na jaki ko kuma gangan jikinsa gaba ɗaya ta zama irin na jaki gwargwadon wato kenan yadda yake ɗagowa kafin liman wannan babu yana nuna mana kawai yana nuna mana haramun ne mutum ya riga liman ɗagowa a sujada liman ya yi sujada ka yi sujada kuma mutum bai ɗago ba ka ɗago in dai wato kenan ba da laruri ba ko kuma da mantuwa ba rafkanuwa to ana son in liman yin sujada kai hakuri sai ya dago kai in kai hakan nan kai laifi daga cikin laifin punishment din da zai faru shine ko dai a mai da kansa ya zama kan jaki ko kuma a mai da shi gaba ɗaya gangansa ya zama gangan jaki kuma kowanne zai iya faruwa wannan shine fasara ta farko kuma ita ce zahiri fasara na biyu shine kwakwalwarsa za ta zama ba ta da tunani yadda jaki bai da tunani yana na asurarsa ta mutum amma kwakwalwa za ta zama ta da tunani tunanin ta irin na jaki ne ko kuma gangan jikin nasa gaba daya ya zama baya da sha'awa komai sai irin abin da jaki yake sha'awa a rayuwarsa to sauraka wancan zai iya faruwa hissan wannan kuma zai iya faruwa ma'anan wasu masadi suna nuna cewa akwai cases da ya faru a baya a wasu wuraren da mutum zai dago kansa sai kan ya zama zahirata na jakin ya faru haka jifa jifa hiya an there a sakamakon kin bin wato kenan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta haka kaga kenan akwai matsala wato kenan abina anan kaga kaman shi imam al-bukhari da ya fitar da wannan babi babin ithmu marrafa ra'sahu zunubin wanda ya daga kansa kaman yayi yanke ne cewa idan mutum ya daga kansa kafin liman ya daga to tabbas akwai akwai zunubi akwai zunubi idan ku haka ne kaga kenan wanda ya ruku kafin liman shi ma zai samu wannan zunubin ko yawa wanda ya ruku kafin liman ko ya dago daga ruku kafin liman wanda ya sujada kafin liman ko dago kafin liman duk wanda yake yin abubuwansa na ibada kafin liman ba lalle ne ya sha lafiya ba sau da aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato kenan tsawatar a cikin wannan hadisin ya nuna cewa akwai hukuma duk abin da kaga an azabtar da kai to ai akwai laifi a cikin sa laifi ne kai aka hukunta kuma hukuncin wannan shi yafi masa sauki ta wani guri a duniya akan a kama shi da shi a lahira sai dai illar shi ne idan aka dakushe tunaninsa ya zama bayi da tunani sai irin na jaki kuma zai wannan kuma tunanin rashin tunanin kuma zai shafi addininsa sannan addinin nasa kuma rashin kyakkyawan tunanin addininsa zai shafi kuma duniyarsa ya shafi kuma wato kenan lahirarsa saboda babu dadi a cikin kowane daga cikinsu kuma kaga da yake cewa babin zunubin wanda ya daga kansa kafin ya nuna cewa tabbas akwai zunubi kuma wannan kuma da annabi sassa ce ɗayan ku baya jin tsoron ai haka ka yana nuna ce akwai akwai probabilities akwai imkaniyat zai iya yiwa ai maka yau zai iya yiwa ba ai ba zai iya yiwa a maka na zahirin zai iya ma ai maka na ma'anan na zahirin shine ka zama jakin ko kuma kanka zama na jakin na ma'anan shine ko kallon ka zama ba ta tunani sai irin na jaki jikin ka zama da sha'an komai sai irin na jaki kun fahimci wannan babu imamatul abdi wal maula babu da yake magana akan hukuncin limancin bawa da ana bauta ko ta zahiri physical a kama mutum da karfi a dasa shi a turke a daure a zo a yi ta yi na saya kaza a kaza a ba sayar ba har a yi cinikin a sayar a tafi da mutum gida ya je ya zauna a gidan mutum shi bawansa ne sai abin da ya gada ma ya saka daga baka da yancin kanka da kanka kullum kana nan kawai a matsayin bawa wannan mutumi ya halatta zai iya yin limanci alhali ba shi da yanci idan mutum bawa ne kamar darajarsa a zuba take ko bai da kima bai da tunanin kansa bai da lokacin kansa bai sai mallaki abu ba duk abin da ya mallaka mai shi zai iya karbewa ko ɗa ya haifa to ɗan na mai gidan ne na mai shi ɗin ne saboda ‘ya'yansa gaba ɗaya su ma bayi ne tun da shi bawa ne kaga akwai na ƙasa cikin daraja ita kuma sallah matsala ce da take da bukatar mutunci musamman alimami wanda zai shugabanci mutane to bawa zai iya yin hakan nan wal maula da kuma maula maula shine bararren bawa bawa ne da amma za a yanta shi gidan da suka yanta shi kuma walittakarsa har yanzu tana karkashinsu tun da da shi bawansu ne yanzu ya zama da sai a ce wato kidan maulan suwa ne amma wani bararren bawan wani wani bawa ne amma an yanta shi yantaccen bawan gidan suwa ne wannan mutumin kalmar da ake manna masa yantaccen bawan gidan suwa ne har yanzu akwai dan na kaso akan abin da dusa ko ba kawai wannan zai iya limanci ko ba zai limanci ba shi ne imam bukari ka so nuna mana cikin wannan babi hadisin anas bin malik radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala isma'u wa adi'u wa in ista'mala alaykum habashiyyun ka anna ra'sahu zabibatun sai kawo hadisi na al-imam bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'u wa adi'u jama'a ku saurari umarnin da ake yi take fitowa daga shugabanni wadi'u kuma ku yi da'a shine ku yi biyayya in an ce ku yi ku yi an ce ku bari ku bari wa in sama ta'amala alaikum habashiyun ko da an shugabantar da mutumin habasha a kanku dalili ya sa mutumin habasha kuna larabawa fararen fata shi yana habasha bakin fata amma wani dalili ya sa ya shi ne shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam ku saurari abin da yake faɗa da kunnan basira kuma ku yi biyayya kana rasahu zabibatun kaman kai ka ce kansa wato kenan zabibi ne ne zabibi bushashen inabi abinda sa aka kwatanta kansa da inabi in ka lura su fararen fata dan gashin kansu zaka ga wara-wara yake amma bakin fata za ka gashin kansa da yawa a cinkushe inabi ma za ka ganye fito da 'ya'yansa a cinkule suke a cinkushe a cinkushe daya a jikin daya gashin kan bakar fata da yawa yake fitowa a cinkushe a cinkushe a cinkushe haka to kansa kamar bushashen inabin da ya mamman neman da ke ‘ya'yan inabi ya fito ‘yan ƙanana ƙanana daga iyaka gurin ba sa barin gurin gashin kansa in ya fito baki ne baya barin ɗan iyaka gurin ɗan iyaka nan ne haka ba zai kwanto har gadon bayansa ba to ya zama kansa wato kenan kamar haka ne kamar hakan din wani dan tawaya ne a daraja a yanda su suke gani in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam a nasa mahangan shi ya riga ya faɗa musu ya ce musu la fadala li ajamin alal arabi wala li bayda alal aswad babu wani bambanci mabalarabe akan ajami babu wani bambanci ga farar fata akan bakar fata sai ce illa bi taqwallahi ko sai dai da tsoron Allah amma notion din da suke da shi din shine cewa bakin fata shi a baya yake ta ga ce to ko shi din ne aka ce shine shugaba a gare ku gashin kansa a kukulla a kukulle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ku yi masa da'a mun gane wannan kenan wannan zai nuna mana kaifin ilimin fikihun Imam al-Bukhari kaga yana magana limanci ne amma sai kawo wannan hadisi yana magana limanci ana shi kuma hadisi yana magana khilafatul amma a zahiri haka ne yawwa shugabanci a ce shine gwamna ko shine kwamishina ko shine shugaba ko shine shugaban runduna da sauransu wanda kuma limancin zai iya shigowa karkashi dan aka ce wani shige kai limanci ai shi ma ya shiga ciki yawa abinda imamul bukari yake so ya nuna kenan kenan idan fikihun da imamul bukari yake so ya nuna mana ya tabbata shine cewa ya halatta za a bi bawa sallah mun fahimci wannan imamul bukari yana cewa idan mutum bawa ne kuma ya zama yana da dalilin da zai limanci ya wuce gaba idan aka bi shi sallah ta yi haka kuma maula point din da wasu suke kawowa shine cewa shi bawa da mace juma'a mata sauka kansu idi ya sauka kansu don haka juma'a kuma farilla ne akan kowa amma shi ya je a zahar dinsa ta yi ba sai lalle ya zo juma'a ba in bai zo masallacin juma'a bai laifi ba saboda shida ba da yancin kansa to idan juma'a ba ta zama masa wajibi ba ya zai ya zo ya shugabanci mutanen da wato su kuma juma'a ta zama musu wajibi hatta rol ma malamai sun yi magana cewa to shi in ya zo juma'a mata yi ne ko bata yi ba shi a kan kansa ya zo shigo masallaci ya bi liman sallar jama'a tunda shi a zahar ne a kansa kuma sai zo ya raka a biyu sallarsa ta yi ko bata yi ba abin da ya zama jibi a kansa ya yi farilla shi ne sallar a zahar yawa ta zama jibi a kansa kuma sai zo ya bi sai suka ce eh juma'a idan ya zo shi ya zama mamu ya yi ta yi ba sai lalle ya raka a hudu ba haka kuma da kaddara za ta kai shi kan mimbar limanci ya yi limanci to sallasa ta yi a gare shi ta yi a mutanen da yake wato kenan shugabanci mai jana sau da haka kenan yanzu da zai zama shugaba to shi kenan shi ma biyu ta zama a kansa wajibi saboda ya zama zai iya yin wannan to idan zai iya yin sallar juma'a min babu aula kuma ce zai sauran salloli yawwa saboda wannan hadisin da yake cewa ismu wadi'u wa in stu'mila alaikum habashiyun kuma da fitar da fili a wani hadisi ce wa in samala alaikum abdul ko an shugabanci an shugabantar da bawa akan ku annan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai fitar da abin fili yace habashiyun mutumin habasha ethiopia to kaga ya fitar da bakar fata a fili kenan kenan ko bakar fata ne zama liman ku yi da'a ku bi shi sallah ya halatta ko ya zama shugaba ku yi da'a ku bi shi ya halatta mun gane yawwa duk da kamar wannan ne na karantar da mu abubuwa musulmi duka ɗaya yake wallahu ta'ala ala babu idza lam yutimil imamu wa atamma man khalfahu babu da yake magana idan liman bai cika sallarsa ba sannan sai na bayansa su suka cika sallarsu ba to menene hukuncin wannan ma'anan wannan Allahu a'lam shine idan mutumin da ya muku limanci shi sallarsa na kisa ce ko kuma kuna bayansa sallar ku ta yi ko ba ta yi ba kun fahimci wannan shi sallarsa tawayayya ce ba ta da kyau amma kuma shi ne limami ko kuma kun yi sallar mai kyau amma kuma a bayansa kuke kuma da shi kuka yi ne koyi sallah ta yi ko ba ta yi ba shi ne wannan hadisi wannan babin yake so ya karantar da mu hadisin wannan babi shi ne wanda aka karɓo daga abu huraira allah maɗaukakin sarki da shi ke cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi yusalluna lakum za su iya muku sallah haka ne baina sabu falakum in sun dace to shikenan dacewar a gare ku ne mana kuma kun dace kenan walahum su ma kuma dacewar a gare su ne ma'ana su ma tasu ta yi kenan wani abtau idan kuma sun kuskure falakun to shi ke da ya zama naku a gare ku wa alaihim su kuma kuskuren ya fada a kansu mun bai wannan yawwa hadisin asalinsa yana magana akan wato gidan shugabanni ne yusa alamal alaikum umara'u za a shugabantar da shugabanni akan ku shugabannin da ba za ku ji daɗin lamarinsu ba ba za ku ji daɗin lamarinsu ba amma su mutu sallah lokacin da suka ga dama su yi muku iko yadda suka ga dama sannan su ba mutanen kirki ba ne suna da matsala kaza suna da matsala kaza yadda kuma su ne shugabanninku a ce a wani lokacin za mu iya ƙin bin su sallah sai ce a'a in dai suna fitowa a yi sallah kuma ku fito a yi sallah tare da ku yusalluna lakum za su zo su muku sallah din babu damuwa bayan sabu falakum wa lakum ko in sun yi sallan ta yi kyau shikenan ko kun samu lada su masu samu amma in aqdau idan kuma sun kuskure to ku ba ku ba ku da matsala sallan ku tayi su kuma su suke da matsala sallan su bata yi ba mun bayyana wannan Radi sakwai maganganu da yawa a kan sannan malami. akan wannan aka ce abdullahi dan umar yana bin ibn ziyad a sallah sallan asuba bai fito sallan asuba ba kuma shine gwamna kuma shine limami bai fito sallan asuba ba sai da cika cikinsa da giya kuma yazo ya wuce gaba yad abdullahi dan umar ya bi shi sallah aka idar da sallah an yi raka a biyu ya kamata a yi sallama liman ya miƙe ana subhanallah ya sharar da mutane aka kara wata raka da ya sake mikewa aka kara wata raka da ya sai da ya salla raka hudu ya zanna ya yi ta hiya ya wayo ya ce kwan kara muku ne a azidukun Allah umar ya ce mazil na fi ziyara ce dama a cikin karin muke mazil na fi ziyada dama can muna cikin karin sallar don haka ka ci in haka kara ka kara amma dai ka karka sani cewa yanzu ma cikin ta muke to yanzu akan wannan sallah ta yi ko wata yi ba a fikin abdullahi dan umar sallah ta yi tunda bai rama sallah ba bai kuma rezi kowane irin alam ba kuma ya yi aiki da irin waɗannan hadisan ne bai na sabu falakun walahu bai na dawo falakun wa alaihim in sun dace da sallar ta yi kyau ko kun dace so sun dace idan kuma suka kuskure to ku kun dace ku din amma su tasu bata yi ba mun gane wannan akan wannan malamai suke cewa kenan mutum zai iya sallah a bayan dan bid'a ko ba a karbi sallarsa ba idan ya dace in dai har ya zama shine limami mun gane in ya zama shine limami in ya dace to shi kenan kun dace shi ma ya dace idan bai dace ba to shi ne bai dace ba ko kuma kun dace mun gane wannan akan wannan ne malamai suke ganin cewa kuma ya halatta za a yi sallah a bayan limamin fitina limamin fitina idan fitina ta zo ta kun san da take zuwa dama ya ce fitina takan zo da abubuwan da ba rai yake so ba sai zama na kan cewa wanda yake zama tilas shine shugaban naku ko kuma shine limamin naku ba shine ya dace ba kuma zama ya zama mimbari kuma zai zo ya muku sallah za a iya bin sa sallah ko za a yi tawaye wai irin irin wannan hadisai da wai da suka bashi fahimta irin wa'ana irin su Abdullahi dan Umar da makamantansu su Sayyidina Hassan da Hussein sa da sauransu shine cewa lalle za ku bi su sallah a haka in ku bi su sallah sun dace shikenan da ku da su an dace in ba ku dace ba kamar misali lokacin da fitinar sayyidina usman ta zo ta ran da aka tada tarzomar farko ran juma'a ne sayyidina usman ya shigo masallaci zai sallah da mutanen iraki da mutanen kufa suka tada tarzoma sun yi kwana da kwanaki ya kusan wata guda a cikin madina suna son sai sayid na usman ya fito su kashe shi yana gida bai fito ba kuma shi kuma ya ce kar kowa ya taba su in dai dan ni ne kar kowa taba su jini na ni ne kadai suke so kar ku taba su to haka aka ake zan to ran da ya fito masallaci suka jawo shi jifa jifa jifa aka cinye sayyidina usman akwai adi bin kiyarin yake cewa sun je sun samu sayyidina usman to ce masa limancin da ake mana nan ba ma jin daɗin sa kai ne limami wani zai abina saboda a lokacin wannan abdurrahman bin odais shi ya hau mimbari ya yi sallar jima'a a mutane shi kuma shi ne wanda ya jawo tarzoman mutanen misra tawaga guda ɗaya daga mutanen misra don azu bayan sun saukar da sayi na usman shi hau kan mimbari kuma ya ma mutane limanci na sallar jima'a daga baya sahal bin hunayf yana yi sallah haka a mutane ordinary kamsa salawati daga bayan wani lokaci ɗansa abu umama ɗan sahal bin hunayf ɗin sahal sahabi ne wanda kuma ɗansa tabi'i ne kuma babban tabi'i malami ta haka wani lokaci su suke ma mutane limanci da sauransu a wannan rikicin da har idi ya shiga sayyidina ali ya yi sallar limancin idi da sauransu to wannan sallar da ake yi ba limamin gaskiya ne a kai ba wannan abdurrahman bin udais shugaban fitinan na shi ya hau kan mimbari ya ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mutane sallah don haka su sahabbai suka je su adi bin kiyar ya je gurin sayyidina usman ya masa to gashi ana mana sallah mu abin bai markwanta mana daga ya zami sai ce masa as-salatu khairu ma ya'malun nas aw khairu ma yu'mal lin nas sallah da kuke ganin ta ita ce mafi alkhairin abin da mutane suke aiwatarwa ko kuma mafi alkhairin abin da ake aiwatarwa mutane don haka bayin asanu fa asanu ma idan sun kyautata akan harkar sallah ko akan harkar lamura ku kyautata tare da su wa ina sa'u idan kuma sun munana fala tusiu ma'ahum kada ku yi mummunan aiki tare da su ina ce dai sun zo za su yi sallah to sallar ku bi su amma an za su je wani aiki daban wanda yake ba ba sallah ba mun gane wannan to fa ba ku bi su ba munin su je can amma sallah su to yanzu sai ce masa limamin fitina yanzu wannan da ya hau kan mimbarin nan ba limami ne lokacin fitina ba sallah in an bi shi ta yi ko ba ta yi ba kusan duka sahabbar da suke gudun sun bi shi sallah a wannan lokacin ta yi duk da cewa wasu suna ba da tawilin cewa in an ce limamin fitina ba wai shi abdurrahman bin udais ake nufi kadai ba ko kuma ire-iren su ba a a lokacin fitina in wasu sun ware gefe suna yin sallah to limamin da yake limantan mutane a wannan lokacin shine ya zama limamin fitina ba lokacin abin nan ba wallahu ta'ala alam amma da zahirin lamari shine a lokacin da fitina ta mata gugu wanda yake da karfi ba shi da abin nan ba da lokacin da boko haram suka kwaci maiduguri da garuruwa da sauransu garuruwa ba su suke hawa mimbari su masu mutane sallan juma'a ba kuma duk wanda yake garin bai fita ba dole su zai je bisu sallar ta yi ko kuma ba ta yi ba don haka majority na malamai tun daga kan sahabbai irin su abdullahi dan umar da makamantansu da tabi'ai irin su hassan albasari da sauransu duk sun goyi bayan sallah ta yi wayanda suka karhanta irin sai mamuna malik da umar bin abdulaziz su ma sun bashi ne a babin makaruhi amma dai ya yi ba a so haka ba amma dai ba wanda ya buɗe baki ya ce tsalla ba ta yi ba mun bayyace wannan don haka da irin waɗannan ke nuna cewa da limamin fitina da limami mai bid'a dan bid'a in ya zo ya sallah in ka bi shi sallah sallar ka kai ta yi inda matsala shi za ta shafa kai ba za ta shafe ka ba kuma wannan yana daga cikin abubuwan da su malamai suke duniyar muhimmancin sallah a jam'i da wajibcinta da kuma wajibcin haɗin kan musulmai domin da za a iya ba da ƙofa kowa ya ware mun gane a wannan limamin fitina ne mu je mu yi haka wannan limamin fitina ne wannan limamin bid'a ne mu yi haka mu yi haka mu yi haka sai a bada kofa wata gina a wawware amma zahiratan ba haka ya kamata al'amarin ya kasance ya kamata sallah ta zama ita ce farkon abin da zai haɗa kan musulmi bayan kalmar shahada mun fahimci wannan yawa shi yasa za ka ga sahabbai da yawa suna haƙuri a abi sallah a cikin jam'i tare da limami na farko matsalarsa in za ta gyaru a gyara in ba za ta gyaru ba a yi addu'a Allah kawo ƙarshen ta wani mai kirki ya zo shi wata kenan ya hau ya fi alkhairi akan wata kenan a rarrabuwa mun gano wannan duka wannan dogon larabcin a gargashin fahimtar imam al-bukhari da yake cewa babu menene idan lam yutimil imamu ko wa atamma man kalfahu idan sallar liman bata cika ba liman sallarsa tana da na ƙasa amma na baya su mutanen kirki ne menene hukuncin wannan sallah sai ya kawo wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su zo suna muku sallah tare da cewa suna da matsala mun gane yawa amma idan sun muku sallah in ta yi kyau da ku da su kun samu lada idan ta yi muni ku kun samu lada su ba samu lada ba akan wani sa abdullahi dan umar bai rama sallan da ya bi a bayan abin ibn ziyad ba kun bai ji wannan babu idza qala ar-rajulu idza usay idza qama ar-rajulu an yasar al-imami fa hawwalahu al-imamu idan mutum ya zo ya tsaya zai sallah a bayan liman amma da ya zo ya tsaya daga shi sai liman za su sallah sai ya tsaya an ya tsara imam ta hagun ɗin liman fahawala hul imamu sai liman ɗin shi ya jawo shi ya dawo da shi an yami ne ya dawo da shi damansa lam tafso da salatuhu salatuhu sallarsa ba ta ɓaci ba ko lam tafsud salatuhu wannan ba zai bata masa wato kenan sallah ba ban gane wannan abin da sa imam al-bukhari ya kawo wannan wallahu ta'ala alam shine cewa shin aiki a cikin sallah malamai suka ce aiki a cikin sallah yana bata sallah to amma aiki da zai bata sallah yana da haddi mutum ya zo ya tsaya a nan dinka a tunaninsa zaka iya zai iya tsaya a ko'ina sai ka kama hannunsa ka jawo da shi ka dawo da shi ta dama wannan aiki ne a cikin sallah ko saboda haka idan an yi haka ya sai ce lam tafsud salatuhu sallarsa bata baci ba abinda zai tabbata mana wannan shi da hadisin abdullahi dan abbasin allah maɗaukakin sarki ya data shi yake cewa hadisi musu ya menene mubitihi kwanan da shi abdullahi dan abbas ya yi fi baiti khalatihi a ɗakin wato kenan mansa ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ko wanda yake hadisin mun riga mun karanta shi wata kenan a baya wa fi riwayatin wata riwaya kala yake cewa thumma nama sannan sai yayi baci hatta nafakha haka ne hatta da yazo yana dan yin minshari haka wa kana idza nama nafaka wani lokacin ya yi bacci mun shari yakan dan bacin da ya kasan da zaran ka shiga bacci wannan gwartin zai iya dan zuwa summa atahul muazzinu sannan sai mai kiran sallah ya zo masa fa kharaja fa salla sai ya fito sai ya zo ya salla wa lam yatawadda bai sake a cikin alwala ba a cikin abin da muka karanta a bayan abin da imamu bukari ke so ya kawo shine lokacin da annabi sallan dare ne annabi sallallahu alaihi wasallam tashi na sallar shi shi kadai shi kuma ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana a gurin kanwar mansa ko yayar mansa mansa sai ga annabi sallallahu alaihi ya tashi yana sallah da dare shi ma sai alwala sai ya zo shi kai jona a matsayin sa na yaro amma sai kuskure a gurin da ya kamata ya tsaya sai tsaya ta hannunsa na kusa da sai kama shi sai ya jawo shi sai ya zo zai daidaitar da shi ta hannunsa da dama to yin hakan din aiki ne a cikin sallah wanda yake ba na jinsin sallar ba a zahiri amma kuma tun da gyara ne na jinsin sallah ne don haka bai bata sallah ba sannan kuma yana nuna cewa idan mutum ya zo ya kabbara bai yi niyyar limanci ba sai wani ya zo ya bi shi to wanda ya zo ya bi shi shi ya zama da shi liman haka ne to sallar duka bi ta yi ba sai liman ya ce to ɗan sallah ina ni ne liman zan ja mutane sallah ba a'a yan nari ne yan yin sayan ya kabara shi kenan sauran mutane za su su kabara da ta kenan tare da shi yan an yi hakan nan hakan nan ta yi sannan kuma yana mutum bacci ɗan kaɗan kana ɗan yin gyaɗe hakan nan ba zai ɓata alwala ba ko illa khalil illa kafifan nomi gaira muskilin fa huwa ma'al julusi gaira mubtili kawai na ke annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake alwala ya dan aka dan dan shi ya dan fara gingida fara daukan sa babu za tawwala al-imamu wa kana lirajul hajatun fa kharaja fa salla babu da yake magana to to ina hukuncin limamin da ya tsawaita karatu ya tsawaita karatu ya ta kira ayi ta kira ayi ta kira sai wani ya janye sai ya kabbara sallarsa sai ya sallarsa sai ya tafi tawaye kenan ko limanci kai ka shigo mota mutum direba yana shura gudu ka ci a sauke ni anan kawai sai ka sauka ya tafi ko sai ka taruwa sai ka taruwa ta ka tafi haka ya yi ko bai yi ba eh ka shiga motar mutum daga kano za ka tafi maiduguri daga gudun ya yi wa an zo hudu ka ci a sauke ni anan ka sauka ka shiga wata ka tafi kai abin ka zaka je Maiduguri ko ba zaka je ba zaka je Maiduguri abin da Imam Bukhari yake so da idza tawalla al-imam wa kana lirajuli hajatan sai zama yana da bukata kaga kenan ma ba hima yana jura gudu ba inda kana da bukata kawai sai ka tsaya ka ce tsaya anan zan sauka to an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma anna Mu'adh bin Jabal lallai mu'azu dan jabal kana yusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na me mamu ko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shine limami a masallacin sa summa yarji'u sannan sai ya dawo anguwar mu anguwar kunkuri kenan ko fai um fai um qaumahu sai limanci mutanansa su ma a can fa sallah sai musu sallah sallar isha kenan kullum sau biyu yake yin ta ya halatta haka ai sallar isha sau biyu ya halatta eh to ya faɗa baka haka ta yi ya halatta ta yi ko ba ta yi ba eh abin da na karanta a cikin yanar kitabul kaba'ir wani bawan Allah ya zo masallaci sarar an gi sallar isha ya bi wannan masallacin an yi je can yaje can yaje can ce ok to in kai sallar isha tare da liman raka lada nawa ki samu 27 yayi isha yayi isha yayi isha yayi isha sai da yayi 27 yawa an zuciyarsa ta kwanta alhamdulillah yi ma dai ya samu lada da ya kai sauko cikin dare sai mabarki sai ga mutane akan ingarmin doki shi ko akan dan dukushin doki suna ta zama gudu yana cagansa sai ya kamo su yana cagansa sai ya kawo ga sun tafi da ya matsa ya takura wa dokin sai wani dan tsaya ya ce masa malam baka sallar isha a jami'i ba ba za ka taba kamo ko sau nawa ka yi sai ya tashi dokin sa suka gudu eh baka sallar isha a jami'i ba ta haka duk yadda za ka yi ba za ka kama mu ba kawai ya bi yan uwansa shi kenan suka tafi suka bace masa ya yi sallafa sau 27 kaga kenan a cikin malamai akwai wanda yake ganin cewa hakan in ya halatta idan kai sallar ka sake maimaita ta kamar yadda shi mu'azumi dan jabal ya yi sallar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sake maimaita ta idan ya zo mu na muke cewa nafila ko amma shi nafila yake cewa isha dan mutane wallahu alam wa zallal isha'a sai zo sai ki musu sallar isha fakra bil bakra sai ya faru alif lamin suratul bakara fan sarafa rajulu sai mutumin da ake magana akan nasa sai ya janye sai janye baya sai ya kulhu Allah ko ya sallama sai tufafinsa ya idar da sallarsa ta ka ba da labari a mu'az bin jabal fa ka anna mu'azan tanawala minhu sai zama kamar mu'azu ya kira shi ya gaya masa bakar magana kaza kaza kaza kaza ya haushi da fada haushi da fada ya zaka yi haka kaza kaza kaza kaza kaza kaza bai ji daɗi ba fabalaga nabi sallallahu alaihi wasallam ko nabi sallallahu alaihi wasallama labarin sai je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fakala sai ya ce aje a kira wasu aka je aka kira mu'azu aka kira yaro kai yaro me yasa kai haka kasan samariya kowane lokaci suna da zafin kai me yasa kai haka yace to gashi gashi gashi abin da yasa na yi muna ta jira su sai mun gaji muna gingedi sannan sai ya zo bayan ya gama hira a masallacin ka kuma ya zo ce zai mana doguwa suratul baqara ni ko shi sani janye ne sallata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattanun fattanun fattanun zaka kawo mana fitina zaka kawo mana fitina zaka kawo mana fitina a wa yake faɗa wannan magana amma azu dan jabal aliman kaga kenan limamai suna bukatar su ma dan ja linzamin su idan za su kawo abin da zai kawo matsala a masallaci wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai da su faɗe ta salasa mararin sai da ya maimaita maimaita maimaita har sau uku au qala ko kuma yace fatinan fatinan fatinan me kawowa fitina me kawowa fitina me kawowa fitina wa amarahu sai ya umarci annabi hudin wa gidan mu'azu bin jabal annabi sallallahu ya umarce shi ya umarci wa mu'azu dan jabal haka ne bi surataini min awsadil mufassal me yasa ba za ka karanta sura kaza da sura kaza da sura kaza ba sai faɗi surori guda biyu daga cikin surorin da suke tsai matsakaita a cikin mufassal mufassal ta fara daga ina daga ina mufassal ta fara Allah rama eh mufassal eh to tuwalu guda a mufassal dai muke magana dusu mufassal ne daga ina eh daga ina har zuwa kula uzu bi rabbin nas daga inda ya fara in madake daga wajen jami'in har zuwa abu in ya shiga ar-rahman ko ya shiga su hadidi da sauransu duka har zuwa kula uzu bi rabbin nas akwai kisarul mufassal akwai diwalil mufassal akwai ausad na mufassal din kanta ita mufassal din akwai masu tsawonta akwai gajejerunta akwai abin nan to amma da wasu din su ne ya fi wace masa da wace sura da wace sura wannan suran ta bayan abin nan zatil buruji wasa ma zatil buruji ya kawo a wani hadisin ya faro ce daga bai saba za karanta wasu ma zatil buruji wasa ma dariki sabbi su ba har sai da ya zo wallaili idza ya gasha shi me ba za ka rika karantawa wato kenan daga nan suna ake kiran su awsat ko awasid al mufassal mufassal din ba dogin su ba bai matsakaitan su ba kuma kisar ba irin su kula uzu bi rabbil nasi da rabbil falaki so ne kisar kace ka dan dauki matsakaici mana ta halata ka hadisi lagashiya har sai da zakan wallaili idan ya gasha yana ba da misalin su da fa daga wasu mai zatul buruji har zuwa zakan abin wayannan su ne abin me yasa ba za ka karanta wayannan ba yasa sai ka chapko suratul bakara kamar yana nuna mana cewa me imam al-bukhari maganar da yake a nan gurin shine cewa shi wancan mutumin da ya janye sallarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka je ka sake sallar sai ya ce sallah ba ta yi ba amma tun da bai aka yi shuru ba abin nan ba sai mu ma mu shuru akan sallar sa ta riga ta yi yawwa to da idan mutum ya samu condition da din da ya waranti wani lokaci daga hukunci daya muka yi istibadin hukunce hukunce da yawa yanzu misali shi wannan dogon karatu ne baya so idan kuma kai kana ciki gudawa ne fa cikin ka ya kada ya kada ya kada ya kada kuma amma zaka iya control din sa na wani dan karamin lokaci zaka iya janyewa ka karisa ka fita abunka ko amai za ka iya janyewa ka karisa ka fita abinka ko kuma zazzabi ya sauka maka wani lokacin zazzabin malaria ko typhoid ya kan sauka mutum lokaci daya sai ka fara jin hajijiya ba za ka iya biyarin wannan abun ba sai ka janye ka karisa sai ka fita abinka condition da zai yi warantin ko ka tuno wani abu wadda yake mai mahimmanci sosai a gare ka ko mota ta zo za ta fita barka dama za ku tafi ko daurin aure ko da ku tafi tafiya mai abin nan kuma an ce kada kana cikin masaci liman yana dogon kira'a sai ka ji mota ta izo jiyin kuma ba jiran ka za su yi ba to duk irin waɗannan abubuwan sukan sa mutum ya abin ko kuma na tafiya ka zo ka shiga masallacin tasha a yi mutanen gidan mai mutane ka direba na bi bi bi bi za a tafi sai ka janye sai ka karasa kaɗan ɗinka sai ka bi shi ka tafi abokan kaga mun samu wato kenan karantarwa daga gurin wannan bawan Allah din ko sannan yana nuna mana cewa da Allah kowa karye abin da zai kawo dalilin da wani zai farraka yau a cikin kowane irin lamari kar ka kawo abin da zaka sa al'umma musulmi su farraka annabi sallallahu ya ja kunnan ma kuduba matsayi irin na mu'azu bin jabal a gurin a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa za ka kawo fitina za ka kawo fitina za ka a wani rawa mace afattanin ya mu'az yanzu ma'az za ka yi dalilin wato gidan fitina ta shigo mana ai bai dace wato kenan hakan nan ba mun gane wannan babu takfifil imami fil qiyami wa innama ruku'u ay war haka da ko wa itmamin ruku'i was sujudi babin da yake magana akan ana son liman ya kaffafa a tsayuwa in an zo tsayuwa ana son liman ya kaffafa amma ruku'u da sujada ana so ya cika su cap cap kare ya yi yar mobi ko kuma kotan kurciya ko zubar kago an ibn masudin radallahu anhu anna rajulan qala wallahi ya rasulallahi inni la ata'akhkhara an salati al-ghadati min ajali fulanin Allah da masaudi ya ce wani mutum ya ce na taɗi da manzan Allah sarrafa ya ce wallahi ya rasulallahi ni nakan jinkirin zuwa masallacin sallah ta safiya ba don kawai kawai saboda wani saboda wani ba zan zo masallacin ba ina cin su suna yi sai daga baya mimma yi ɗilibina saboda dogon karatu da yake mana sai zauna a gefe sai na ji ya zo dab da zai ruku'u zai shiga ta ka ne ka kama raka ta bi kam mun gane yawwa don haka fa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma'izatin ashaddu ghadaban minhu yawma izin tunda nake inji mai riwaya wai mai riwaya Allah da Mas'ud ko tunda nake ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi ransa ya ɓaci ya ɓaci ya ɓaci ya ɓaci yana fada kamar yadda na gani ran nan ba kenan da ya faɗa wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin ta ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka mai bari addressin jama'a gaba daya kuma ya addressin din da bacin rai da nuna irin bai ji dadin nan ba bai ji dadin nan ba ban taba gani ba sama kala sannan sai ya ce ya ku mutane bari in gaya muku inna minkum munafirina tabbas a cikin ku akwai masu kore mutane akwai masu kore mutane kore mutane yanzu na kore shi aka yi inna minkum munafirin lalle tabbas a cikinku akwai masu kore mutane fa ayyukum ma salla bin nasi duk wanda zai yi salla a cikin mutane a cikinku falai ta jawas to yayi daidai misali duk wanda zai yi salla in dai mutane za ka yi wa limanci to falai ta jawas ka dan yi daidai misali karka yi tsananta fa inna fihimu da'ifa domin a cikinsu za ka samu akwai yana iya akwai mai rauni wal kabira ko tsoho ko zalhaja ko kuma mai bukata wani yana da wata bukata kai kuma daɗin kira'ar kake ji tana ɗaya boka ko kana ta sherawa kana ta sherawa kana ta sherawa kana ta sherawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai la'akari da wayannan mutanen ad-da'if wal kabir wa zalhaja in kuma ba haka ba to zai yi makin din masallacinka ba zai na zuwa ba to kaga wanda zai zo masallacinka sai wanda yake da nazari yake da karfi yake da lafiya ya kuma yadda cewa ba matsala a cikin wannan sune kadai za su zo sauran mutanen fa duka zubar da su akan hanya kuma ana son ka tafi da kowa ne mun gane wannan wannan hadisi yana karanta da mu wato a cikin rayuwa ma ba lalle a cikin sallah ba duk wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi shugabanci to fa dole sai ya san yadda zai yi ja kowa ya tafi tare da shi kar ya wara idan kaga ana wara to yawanci zaka samu ana son masu cin istiglali ne sai wara wani kaliba na wani kaliba na mutane ya dide su akan yadda yake so ko kuma ya ɗabi nan gwargwadon shi yadda zai samu fa'ida irin tasa amma wanda yake shi musulunci zunzulutu yake karantarwa shine damuwarsa to haka yake ya tafi da kuwa ko wani mawaƙi ce duk kowa nasa ne ba wani ba nasa ba haka ne su da haka zai ɗabi ya kada ya tela akari da wance da wani da wani da wani da wani a kan rayuwa gaba ɗayan ta kenan mun bayanci wannan yawon in kaga kana bari to akwai matsala a cikin shugabancinka babu man shaka imamahu iza tawwala babin da yake magana akan ya halatta mutum ya kai complain idan liman ya sa tsawaita karatu masallaci karatun yana tsawo yana yin yawa akwai bukata a kai shi gurin wanda za su dankwafe shi saboda ya yi a tafi tare wato kenan da wanda suke ba za su iya jurewa da wannan yanayin ba shi ne imam bukari ke so mana bayani a wannan babi an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma hadisi mu'az sai ya kawo a cikin wannan sai kawo wancan hadisi na mu'az bin jabal din wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu cewa a cikin wancan hadisi da muka karanta na baya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake addressing din mu'az dan jabal sai yace masa falau la sallaita bi sabbihisma rabbikal a'la me yasa in zaka yi sallah ba za ka karanta sabbihisma rabbikal a'la ba da washamsi wa duhaha da wallaili idza yaghsha ga da fassara mana wancan hadisin na baki nan ko sabbi isma rabbikal ala ta ishe ka ba ta karanta sabbi isma rabbikal ala ai ta isa ko kuma wa shamsi wa duhaha ai ta isa ko kuma wal layli idza yaghsha sune menene mutawassidil mufassal matsakaitan mufassal ba doge mufassal ba ba kuma wato kenan gajeren musassal da ina ce a dawo gajeren musassal kai a matsayin ka na liman an takura ka inda bakin ka akwai kaifin kira'a ba za a takura ka ba to amma kun kuma ka tsallaka can sama su kuma mamunka akwai da aka shiga cikin hakkin su su ba za a takura su ba sai a zuwa daidaita kairul umuri awsatuha ko yau kairul umuri awsatuha yanzu anan duk yau da imam bukari yake so karanta da mushin cewa ya halatta a yi complain idan limami yana tsawaita karatu a masallaci ko ba za a yi ba mene ne an samu ana ta ina za mu samu a cikin wani hadisin ina za mu samu halaccin ina ne mahallin shahi na halaccin yawwa wancan mutumin da ya ce ya rasulallahi shi ne ya fi zama zahiri ya rasulallahi ni ina kin zuwa masallaci saboda wane kadai saboda shi ke mana dogon kira'a kamar complain ya kai amma na ma'azubi na jabal ba shi ya kai complain din ba wani ne ya kai amma yet duk da ba a nuna wanda ya kai din ba annabi sasa ya kira su ya yi adiresin dinsu haka ne ya kira su ya adiresin dinsu da shi saurayin an ji dalilinsa kai da aka bincike shi me yasa ya fi haka ya ce ga dalili ga dalili kai mu'az me dalilin ka ga dalili ga dalili tukunna sannan aka yi tukunci wata kenan a tsakaninsu kun fahimci wannan sau da aka yanzu ya halatta kenan ko kenan kwamitin masallaci da wanda ma ba kwamiti memba ba idan suka ga wani abu a cikin masallaci yana tafiya abnormal wajibi su dauki wannan matsala su kai ta inda za a iya warware ta idan liman ne a jirgin ciyaman na kwamiti ko kuma wani wanda liman din zai iya saurarinsa a yi a cikin sauki idan kuma ba liman ba ne sai a kawo gulin liman sai kuma sai zama abin nan kenan dai kamar yana karantar da mu ba za a bar matsala a cikin masallaci ta ci gaba da tafiya ba ba a yi adresin dinta ba kuma za a yi adresin din za a kai ta appropriate place inda ya dace inda za a tabbatar aikin abin saboda a ci gaba da tafiya in ba haka ba sai ta ci gaba da kumbura tana kumbura tana kumbura babul ijazi fi salati wa ikmaliha babin da yake magana akan wato kiran takaita sallah amma kuma duk da haka za a yi ta a kammale ba za a yi ta doguwa ba ko ba za a yi ta a guje a guje ta yadda ba za ta zama za ta zama ta fita a cikin hai'a irin na sallah irin masallah burburburbur din na aika ga ya fita a cikin daga nesa an gano ba za a ce kana sallah ba ana da sabi na malikin radiyallahu anhu kala kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam yujizu salata wa yukmiluha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kamata ya ce yayi sallah gajeriya kuma amma yayi ta kammalalliya kenan haƙƙin sallar hay'atul ma'luma kamar da mai abin da yake fada hayatul ma'aluma siffa wadda take sananniya ta sallah ya kamata a hangi mutum daga nesa a san cewa sallah yake ya ba ruku'u hakkinsa ya ba sujada hakkinsa ya ba tsawa tsayawa da zama da tashi da mikiwa da salsu da karatu ba kuma wannan yana nuna cewa sai ya yi dogon karatu ba zai iya gajeren karatu karatun wanda ke matsakaici sai ya yi ya ba da sauran haƙoƙin rukunan sallah arkanin salati kowanne ya ba shi haƙƙinsa babun man akhaffa as-salata inda buka'is sabi abin da yake magana akan hukuncin wanda ya sassauta sallah idan ya ji kukan yaro ka shigo sallah kai ne liman da niyan za ka yi dogon karatu duk da ba haramun bane duk da an ce dai kaɗan sassauta kana cikin yin karatun mai yiwa a ce za ka karanta sabbin hisma rabbika al'ala a bayan masallaci sai ka ji yaro yana kukan da zai daga hankalin masallacin ko kuma ya daga hankalin mai yaran sai ka rage karatun saboda yaran ko kuma saboda mai yaran haka ya halatta ko bai halatta ba shi na abin da al'imam bukari yake so ya karanta da mu'ana ma a kafa salata inda buka isabi ana bi kata da radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la aquma fi salati aw la aqumu fi salati wallahi ina tashi a cikin sallah ina tashi zan yi sallah uridu an utawwila ina nufin zan yi dogon karatu fiya a cikin ta fa aswa buka asabi sai na ji kukan yaro fa atazawwazu fa atajawwazu sai na takaita sallatawa fa atajawwazu fi salati sai na takaita ne takaita a cikin sallatawa me yasa karahiyatan an ashukka ala ummi saboda ba na son in takura wa mahaifiyarsa yaro yana kuka ita tana sahun baya tana sallah yana ta kuka hankalinta ba zai taba kwantawa ba ko da ita kaɗai ne ya ɗauke hankali a nesa sace saboda itan ba na so in takura ta ita ba za ta bar sallar ba kuma ba za ta bar yaron ba sadaka sai maza maza sai rage abin da yake so na karatun sai ba tare da ya tawaye haƙƙin rukunai ba sai a yi sallar sai a yi idar da sallar mun gane wannan wannan ya halatta ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi saboda abin wannan ruwa mace mata suna zuwa cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallah da su sannan ya nuna mana cewa kuma akan sa consideration a wanda suke kaliba na mutanen da suke cikin masallaci da kuma problem din su da damuwar su a wajen wato kenan tsawon karatun liman ko kuma wato kenan gajar gajar ta karatun ta kai ta sallar ko tsawaita ta sannan bai tsaya a nan ba duk wani abin da zai iya kawo tashwishi a masallaci yanzu misali yara suna zuwa samun masallaci a ce a samun masallacin da yara kanana kanana zaka yi suna ta yawan zuwa masallacin saboda wani dalili ba daidai ne a kore su ba ba daidai ne kuma a bar su sai abin da su yake so ba ko dai a sassaka su a tsatsakin manya ko a ware musu sahunsu daban ai controlling ɗinsu amma in kasa in ka tara yara su attention ɗinsu na karamin lokaci ne akan abu don haka an ana so a tafi tare da su sai in ga sun yawa sai a takaita sallar sai a takaita sallar a yi gajeriya ko kuma ka san akwai cikin mamun wanda yake da wani abin da za su yi daukan hankalin su a waje ina bi ne kawai saboda sallar sallar ci bayan da ya to saboda su ma za ka iya takaita sallar da ita gajere don a idar a ba su dama su je su yi watakinan wannan bukatar tasu to wa'ina dai akwai abubuwa da dama makamantan wannan wanda za mu iya fahimta wato gina a cikin wannan abin ne yana babu ma aka inda baka isa ibi ko babu taswet eh ma ban ji ba lokaci to alhamdulillah idan mu dakata ana insha Allah ta'ala sai in Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa haka ne mai ta'alim muta'allim ya rubuta littafi guda akan ya karantar da ɗalibai yadda za a nemi ilimi ya zama ya ladabta da su ya fi shi kudi ko kafin shekara ko